mai bayanin maryama an sauke ta a garin makka suna da ayoyi tasa'in da tara daidai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim kaf he ain tad to wannan harba guda biyar kaulasan da hababba biya da Allah kafa da sari Allahu a'lamu bi muradihi bi haza Allah shi dai san abin da yake nufi da wannan harfa guda biyar
zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya zikiru za mu ambata muku rahmatu rabbika rahmar ubangiji ka abduhu wanda Allah ya yi rahaman nan ga bawansa zakariya'u shine annaba zakariya'u izna da ya rabahu nida'an kafiya yayin da mutalabu ne bi rahmatin na dai rabbahu ya kira ubangijinsa ne da an kira mujtamilan wanda ya taro ala duwaye da addu'a kafiyan haboye sirrin haboye jabu laili a tsakiyar dare lanna wa asarwa liya dan a tsakiyar dare ka biya ka daga hannu kai addu'a to yana da saukin istijaba قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا ana yace rabbi ya malaci na inni wa nal azm Allah ni fa kashi na yayi rauni minni wai ta ala rabu kaina ya faibaye minni sheban da furfura tamyizi ne mafa walan alal fa'i a in tasharar shebu furfura ya daidaitu fi shari a gashi na kama yin shirin shuwawun na kama yanda shekin wuta yake daidaitu a bila daga a cikin kirare wai ne uri da ana doka amma duk da haka ya ubangiji ina nufin zan roƙe ka walam akun biduwayika ya ubangiji ne da zai zama da roƙon da zan maka bi duwai iyaka rabbi shagiya ubangiji na san ba zan tabe ba fi ma mara cikin abin da ya shuɗe wala ta kai ne ba za ka taba da ni ma fi ma ya ce cikin abin da nan gaba zai zo وإني جبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا kai ne jibtul mawaliya Allah ni ina jiya tsoro al mawaliya allazina yaluni wanda za su jibanci lamarina za su biyo ni fi nasabi a nasaba ka bani amme kaman yayan amme na min wara'i a bayan komawa na ga Allah ba da mauti ala dini akan addini an yi rayu tsoro ne bai karfi to zata da addini ba kama shahidu shahatuhu kamar yadda naga wannan fi bani isra'ila a kabilan bani isra'ila min tabdili dini ne canza addini to Allah yana so ka bani dan da in ka bani zai zai ya tsaye da mutane akan addini akan gaskiya wa kana timra- وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا kana timratiya ma ya ubangiji da- matata akiran bakarara ce la dalili ba ta haihuwa fa haqqi Allah kai mun baiwa mana min da dunka anan gare ka waliyan Allah ka bani da yarisini يرثني ويرث من آل يعقوب yarisini dan da zai gaje ni mana wa yarisu kuma zai gaji min ali yaquba ya kaji kakana annabi yaquba jaddi kakana bil ilmi yaron ya zama yawan ilimi wannan buwa da kuma Allah ka bada annabta ga yaron waje alahu وجعله ربي رضيا Yaro ya ubangiji rabbi ya malice na da riya Allah ka yarda mana marriyan in daga yarin ya zama yarjeje ne a gunka qala ta'ala sai Allah ya faɗa fi ijabata dalabihi cikin amsa abin da ya nema al ibn da fal hasil bi rahmatu na rabban sai ya Allah ya ce يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Allah ya ce ya zakariya ya annabi zakariya inna nubashiruka mu muna ma bishara bi gulamin da zamu baka da ya risu wanda zai gada kama ka arzu kamar yadda ya ka tambaya ismuhu amma sunan dan naka ya haya lam naj'al lahu min qablu samia kafin gabanin sa ba taba samun da mai suna ya haya ba ai musamma bi ya haya ya haya haka ake ambatan sa eh amma idan kuma idan an ce John a turancin sun ce John to ya haya suke nufi
قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر أتيا Rabi ya ce ya ubangiji anne ya kunu ne gulaman ta yaya ubangiji zan samu da wa kana timrati alhali ga matata a kiran bakarara wa kada balagtu kuma na kai mata ga min alkibari dangane da girma utiyan Allah na kai mata ga girma amin uti ayyabi su aini ya hada sini shekaru na sun kai mata ga dan yana dan shekara 120 balaga imratu samai mata kuma tana shekara 98 wasar utiya dinnan ayatu wa qasara ta ayata gabibin qulibatul wawu awwalu haya munasabatul qasratu wa saniyatu ya wanda ta gadimi biya ya قال كذلك قال ربك هو علي هين ala sai Allah yake karka damu annabi zakariyawo al'amru kazalika al'amarin haka yake min kalke gulama min kuma da kai da matar da haka Allah yake mun yi ne a ce malice da eh sai malice da ku biyin da kan ji Allah yake karka damu al'amarin haka yake eh qala rabbuka ubangiji huwa alayya bun Allah hayina abu ne mai sauki ai yan arada alayka quwwatu jima'i sai Allah ya dawo ma da karfin jima'i wa abu ta garabu imrajin kuma sai Allah ya bude mahaifar matar ta haka للولوك دنا سامو سيكي هدا وقد قلبت وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقد قلبتك دama san fani ne na halice ka min qablu tun gabanin wannan rana walam ta gusha tun baka zama komai ba qabla khalaqtuka kafin na halice ka wal izhar la yahadil qudrati dan Allah ya bayyana wannan iko al azimatu mai girma alhamahu hi yasa ma Allah ya kimsa masa aswalu tambaya li jabu dan ya amsa masa bima ya dullu ala hada abin da zai shirira ga haka wala ma ta kan nafsu yayin da ransa take bege ila suratul mubashir bi zuwa ga gaggawan abin da aka yi masa albishir sai ya ce qala rabbi ja'alni aya Allah ya ya ubangiji rabbi ij'alli aya Allah ka sanya min alama mana alhamul imrati idan mata ta ta dau ciki na gane cewa ta dau ciki قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا Allah sai Allah ya ce aya duka alama da za a gane cewa matarka ta dau ciki Allah to kallimin nasa kada ka yi zance da mutane tamtani'u ka hanu min kalamihim gabarin zance da su bi kilabi zikir la inda ba ambatan Allah ba salasata layalin dare da ki uku zaka yi bi ayyamihi ma da ranakun su kama fi ali imran kama yanda zuwa ali imran salasata ayyamin sauya madaidaici fa'ili ne shine halwan da huwa na kwana uku ta kallama za ka yi magana bila ilatin ba tare da illa ba inda ka je kwana uku shi kenan duk wanda ya baka kwa alwan kwana uku to da wannan yayi koyi fa karaja فخرج على قومه من المهراب فأويا إليهم أن سبحوا بكرة fa وعشيا karaja sai ya fita ala qaumi gaba da mutanansa min al mihrabi daga masallacin sa shine mihrabi wa kanu yantazirunahu fata'atuhu sana sauraron yazo fata'ahu dan ya bude musu li sallabi ya masa sallah bi amrihi da umarninsa ala al'adati in ya bude da umarninsa zai yi sallah bisa ga al'ada fa auhe sai Allah ya wahayi ashara ya nuna ilayhim zuwa gare su an sabbihu yace ku yi ku yi tasbihi bukuratan da safiya wa wa ashiyan da maraice awairin nahar a farkon wuni wa wakirhu da ƙarshensa alal adadi ga al'ada fa alima sai sa gane bi man iyi ga hannunsa min kalamihim ga zantansu hamala habi ya haya cewa lalle an dau cikin annabi ya haya wa ba da wulalati bayan an haifi annabi ya haya din bi sunnata ne da shekaru guda biyu qala ta'ala lahu sai Allah ya ce da annabi ya haya يا يحيى خذ الكتاب بقوة Allah ya ce ya ya haya ya kai annabi ya haya kudur kitabar taurati kai ji wannan littafin a taura bi kuwatin da nuna kokari وآتيناه الحكم سبيا adainahu Allah ya ce mu ne muka baiwa annabi yaya alhukuma annabta sabiyan tun yana yaro ibn salasa sanina ɗan shekara uku daidai وهنانا من لدنا وزكاة ranar rahmatan lillahi jin kai ne ga mutane rana rama ne ga mutane zuwan annabi yahya min laluna nan gare mu min indina wa zakatun kuma tsarkaka ne sadakatun alayhim kuma gaskata ne a gare su tsarkaka ne a gare su وكان تقيا annabi yahya mutum ne mai tsoron Allah ruwaya annahu lam ya'mal tun da ya gama bai taba aikata kuskure ba wala ko niyya bai yi ba ne ya abin da ba dai ba ko a zuciya bai ta- bai- bai niyya ba وبرا بوالديه ولم يكن جبارا أسيا barran mai nuna sanyin hali ne mai nuna nagarta ne bi walidai ga mahaifansa guda biyu muwasilan ilayhi ma yana kyauta da mahaifansa walam yakun jabbaran shi ba mutum ne mai tsaurin kai ba asiyan ko ba mai sabon Allah bane li rabbihi ga ubangijinsa wa salamun وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث wa حيا salamun minna amincin Allah ya tabbata alai a gare a gare mu wa salamun minna sal aminci a gare mu alai zuwa ga annabi ya yau wulida ranan da aka haife shi wa yau mai mutu da ranan da zai koma da Allah zai koma ga Allah wa yau mai yub'asu da ranan da za a tashe shi hayyan yana mai rai fi hadhihi al-ayyam al-mukubwa da daga wannan rani ko da ake tsoro alladhi biya yara wanda za a gani malam ya rahu abinda ba gani kabla haka ba nan huwa amana bi huwa amana biya yana mai ba da gaskiya cikin ta wa zakur واذكروا في الكتاب مريم wani gurguma za mu ba ku labari sai rigita bi kun ga littafin mu na alqur'ani to yau za ku ji labarin maryama kamar ha labarin maryama za ka ji إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا inda ba zai yayin da ita maryama ta koma gefe min aliya ga barin mutanenta makanan ta je bagire sharqiyan gabar ita zalat ta gushe min makanan nawo sharqu can bangaren gabaci mina dare da gidajen ta ya Allah ya ce fata kazar min dunihim hijaba daga zan sai ta je ta rike min duniyin koma bayan mutanen na da hijaban shamaki arsalat hijiran ta saki labule ta sarbi wanda za ta zarce litabila rasa dan ta kire kanta ta wa ta ta ta menene kuke cewa mace za ta warware kilo yawwa za ta za ta tsefe kanta ausiya ba ko ta babanta au ta silu ko kuma za ta tagga silu za ta yi wanka min hayriya zahiran ta fa arsalna فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا arsalna Allah ya ce sai muka aiko mata eh ila ya gare ta ruwa na jibrilu wata matsala da sai masalta gare ta ba da labisa bayan ta sa tubabanta ai bayan labasa siya ba ta sa tubabanta basharan sai zuwa sufa na mutum sauyan madaidaici ta malkalki mai cikakken halitta mhm.
قالت إني أعوذ برحمن tana منك gana da je kala da je inni a'udhu ni ina neman tsari birrahmani da sarki Allah min ka gare ka Allah ya tsare tsakanina da kai in إن kunta كنت ka تقيا zama mutumin da in an nemi tsari zai kiyaye ne fatan ta yi anni za ka hannu da ni su bi ta'awizi ga tsari na to Allah ya tsare ni mhm.
قال إنما أنا رسول ربك ليبلك غلاما زكيا sai karki ji tsoro kala inna ma ana rasul rabbiki ai ni manzo ne na ubangijinki li abalaki Allah ne ni zai miki baiwa gulaman zai baki da zakiyan tsarkakeke bin nabuwati da annabta Mhm.
قال كان يقول لي غلام ولم يمسسني بشر sai ji anne ya kono li gulaman wai ya za a yi ma ni na samu dani walam yansansa ne bashar ba tare da wani namijin ya shafe ni bi ta zawiji da auratayya ba ولمك بغيا halini din nan ba na ban la'arabe shi ne ba gaya ban taba yin wani abu da ba daidai ba Mhm.
قال كذلك قال ربك هو علي هين Kala sai Jibril ya ce al'amuru lamarin wannan kazaliki yadda kika sani ne. Min karge gulamun minki Allah ne ya yi niyya zai halicci da agunki. Min gari ajin ba tare da uba ba kala rabuki agun ubangijinki. Huwa alayya hayyin abu ne mai sauki a gurin Allah. Bi an yamfuka fi amri nan da nan kuwa bi an yamfuka ya busa. Bi amri da umarninsa ai Jibril. Fi gidakin zaba ta amali bi ta ɗauki wali ya kunu ma zikira fi ma'anar illata adabi ne alai wali na ja'allahu.
ولنجعله آية للناس ورحمة منا na ji Allah sai muka sanya ka tun da har kana faduwa na ya gaga sama yi ke Mama Dini Allah mun gode maka to shi kenan ya aka yi ولنجعله آية للناس ورحمة منا na ji alahu Allah maɗaukakin sarki ya ce sai muka sanya yi ba da banza ba ayatan din nas ya zama aya ga mutane ala qudratina kan ikon wa rahmatina da rahma minna a gare mu liman amana bihi ga wanda ya ba da gaskiya da shi wa kana kalquwa وكان أمرا مقضيا wannan lamari ne makarya wanda Allah ya hukunta yi fi ilimi a cikin sanin ai bayan bugu jibril sai jibril ya busa fi jaibi dare ya cikin bakin rigan taguwanta fa ta ji hamle sai ta ji motsin babu ta dau ciki sai badan ya cikin da masawaran har an suranta yi فحمله فانتبذر به مكانا قسيا amma malau da ta dau cikin nan banta ba zai yi ai sai ta nisanta makanan kasiya ta je guri mai nisa bai da manisanciya min ahliya gaba da mutanenta فجاءها المكار إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا bayan nan ku Allah cikin ikonsa ba ja hal makaro sai na guda ya zo mata ja bi hal makaro wajen wuladati shine ciwon haihuwa ila jibin na kalabi tana nan ku ta tiran dibino li ta tami da alai dan ta dogara da shi fa waladan ta sa- haifi da wal hamla da daukan ciki wata tawiru da surantawa wal wuladati da haihuwa fi sajin da'awa da ya kai qalan sai ta ce ya laita ne kai tona mita kabla haza da ma Allah ya karbi da na tun gabanin wannan lamari hukunta ni sai na zama an manta mun sai na zama abun mantuwa shi an maturukan abun bari la yarihu ba sani ba wala alkaru ba za a ambaci wani magana tare da ni ba mhm.
فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ya ja gida da min ta biya gargayinta jibril wasu malaman suka ce jibrili ne wa kana asfala min hadan malaman sun ce yana karkashi yana kasa da ita ala ma'anan na ta zane shi da yana taban zuciya kada ji ala rabu hakika ubangijinki ya sanya ta da gyagarin ki sariyan ga ruwa mai gudana ai na haran korama ma wannan ruwa kana in ka dawo da kuma korama ya yanke daga bayan sai ga yana gudana wa huzi ilayki wa hunzi ilayki bi jiz'in naklati tasaqat alayki rudaban janiya huzi ilayki ga je ki kama ki girgiza da jizin naklati da wannan kutattariyar dibinan ai kana ya bi satin da kutattariyar yana nan a bushe ta saƙa tana girgiza sai ta dinga zubuwa ai alaiki a gare ki rurruban sai ga ya zama ɗanyen ɗan dibino janiyan babu har ya nuna tabbata ta canza yana zuba to da dibinan yana zuba ya nuna ya Allah ya ce da ita fakuli washrabi wa qari aina ni min radibi wannan ɗanyen dibinan da ya nuna kici washi rabi ki sha min sari wannan ruwan da yake gudana a gargahin ki wa gari aini kuma ga abin da zai sanya miki idanun ki ga danki bilwa ta mizi na mufawwala ai da ta karra ainin ki da idanun ki zai sanya tarkuna za ki ji daɗi falata da ma ila gairi ki daina ɗauke idanun ki zuwa ga wani safayin ma fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falanukallima al-yawma insiya bayin ma ko ba yaushe ne tariyan nan inda kin ga wani mutum kin game da shi min albashir na mutum ahadan ko da mutum ɗaya ya tsale ki an wala dake yace maryama ina kika samu da fa quli ki ce inni nazartu ni nayi alwashi lirrahmani ga sarki Allah to mai yau zan kame bakina in taƙan kamewa anil kalami ga barin magana fi shani a sha'anin wa gari wani ta minal munafi da mutane bi dalili da faɗan falan nukan liman yauma a yau ba zan yi magana da kowa in siyan da mutum ai ba da zalika bayan wannan fa'adar bihi fatar bihi kauma tahmilu zai koma ha sai ta nufi wajen mutanen ta tamiru tana ɗauke da wannan ɗana ta قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا kalu da zai ganta suka ce ya maryamu ya ke maryamu da ƙarfi da hakika kin zo she amfariya da abu mai girma har sa a tarbi waladin yayin da kika zo mana da min gari abin ba tare da uba ba يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ ya سوء ku da haruna ya ke yar uwar haruna huwa rajulun salihun haruna wannan mutum ne mutumin kirki eh ai ya shabi ba ta fi alfati an kamanta ta ne wajen kamewanta ma kana abokin ba ki ba mahaifinki ba imra'atun ba mutum ne mai mummunan aiki ba kuma kana tun miki وما كانت أمك بغيا mahaifiyarki kuma ba mace ce mai yin mummunan aiki ba bai ta ba mazinaciya ba ce mahaifiyarki sai suka ce fa min aina liki hadal waladu to wannan da kuma sai ina kika same shi Mm.
فأشارت إليه fara da lai sai ta yi nuni zuwa gare sai ce ku tambaye shi mana Mm.
قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا Kanu ne su mutanen suka ce kai banu kalim wai yaya za mu yi magana ne man kana wanda aka same bilma hadi yana gunya zanin goyon sabiyan yana yaro karimi ki ce mu tambaye shi yanzu ma yi magana da wannan yaro sai ya ce قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا Kana ya ce a inni Abdullahi sai Allah ya bashi iko yayi magana. Ya ce ai ni bawa ne na Allah. A ce ni kitabu ga hina an bani littafin Injila. Waje alani kuma Allah ya sanya ni nabiyan annabi ne na Allah.
وجعلني مباركا أينما كنت Ya waje alani Allah ya sanya ni mubaraka ni ne albarka ne. Aina ma kuntu duk inda na zo na gurin yana da albarka. Na ba lillahi ni ne amfana da mutane ne. Ikibaran yake ba da labari bi ma ka taba lahu da abin da Allah ya wajabta masa.
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا zai ne kuma Allah ya mun wasiya lokacin da zan zo duniya duk salati mutane su kula da sallah wa zakati da zaka amara ni bihi ma Allah ya umarce ni da wannan abu guda biyu ma dumtu haya muddin tsina raye to an umarce ni da su وبرا بوالدتي wannan bi walidati ni ne nuna nagarta ce ga mahaifiyata Maryamu ولم يجعلني جبارا شقيا lam yaj'alni Allah bai sanya ni jabbaran mai nuna tsauran kai bane ba muta'azimin ma- mai girmamawa bane shaqiyan asiyan da rabi ni bai ma- ba mai sako ne ga ubangiji na ba وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا Salamu aminci ya tabbata min Allah daga Allah alayya a gare ni yau mawulidu ranar da aka haife ni amincin Allah an haife ni cikin aminci wa yau ma mutu ranar da zan koma ga Allah ma zan koma cikin aminci wai ma ba su haya ranar da Allah zai tahe ni a kabari zai tahe ni a cikin aminci ya kalu fi ma ta gaddama fi sayyidi ya haya abin da aka ya sayyidina ya haya to aka yi ma zuwa haƙin har sayyidina Musa ka sayyidina Isa qala ta'ala ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ka wancanan wannan bayani da muke gaya muku isa bin maryama wannan shine labarin annabi isa dan na na maryamu qaulul haqi yake magana na gaskiya bin rafa ya kabar mubtada ne ay qaul ibnu maryama bin nasr bi taqrir qultu ay wal ma'ana qaulul haqu alladhi yamdaruna wanda yanzu suke kokontawa min al maryadi na masu kokonto ya shako na suna kokonto humun nasara su ne nasara qalu suna cewa inna isa kaza wa kaza suna dangana ga Allah to ga maganan gaskiya hi bawa ne na Allah ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ma kana lillahi ai bai kamata ga sarki Allah ba a ce an yi take da min waladin wai ya riki wani a matsayin da subhanallah subhanallah tsarkaka sarki tabbata da Allah tanziyan lahu tsarkaka gare shi an zalika ga wani iza kare إذا قرئ أمرا فإنما يقول له كن iza فيكون kara amran yayin da Allah yake nufin samar da wani lamari arada an yi hudisu zai fara da wani lamari fa inna ma yaqulu lahu zai ce da abun kun ya kasance fa yakunu sai ga abun babu ya riga ya kasance bin rabai da gadirin ne huwa bin nasabi ai da gadirin min zalika ai kalbu isa min gairi abin kamar yadda aka hajji annabi isa ba tare da mahaifi ba وأن الله ربي وربكم wa فاعبدوه Allah sanin ubangiji rabbi shine ubangiji na inji annabi isa wa rabbukum kuma Allah ba shine ubangijin ku fa abudu ba ni za ku bauta ba da ni da ku duk ku zo mu tare mu bauta ma Allah ai kurga ya musa di dalili ma qulta lahum illa ma amartani bi an ubudu la rabbi wa rabbukum hadha هذا hadha صراط la مستقيم mazkuru wa shanan wannan bayani da muke ambata muku siradun wannan shine tabarki mustaqimin madaidaici mu wadi ila jannati wanda idan mai rike da ya rike da zai baye da ita zuwa ga aljanna فاقتال فلا عذاب من da بينهم laba amma suka nuna sabani Allah zabu jama'u min bai nema a tsakankanin su kamar nasara sha'anin annabi Isa suke faɗan abin da bai dace ba ko kuma suke tarayi da Allah ko kuma suna cewa Allah uku ne fa wailun فويل للذين كفروا من مشهد يوم wailun أزيم tsananin azaba ya tabbata ai lil ladina kafaru ga wanda suka kafirce ma Allah bima zakaru da abin da muka ambata muku wa gairihi da wannan zamin mashahadi daga ranan wannan taro yawmin azibi na rana babba hururu ranan da za a hada huwa yawmal qiyamati wa hawalihi da razanin wannan rana أسمي بهم وأبصر يوم يأتوننا yin ka jiyar da su wa absir kuma ka ganar da su ai bihim sigatu na ta'jibu bi ma'ana asma'u wa ma absarum da abin da yawma ya tuna na ranan da ba ya tuna na za su zake mana bil akhirati a lahira lakin zalim لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين lakin ba da banza ba azzalimuna kaga azzalimi iqamatu zahiri anan an tsaye da zahiri maqamul marmari a gurin lamir al-yawma wannan rana a duniya fi lalalin suna cikin bata mubinun a bayyane bayyana bihi sammu dan sun kurumci alin timaila ake ga sauraron gaskiya wa mu kuma sun kurumci sun riga sun zama kafi ya Allah ya ce وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في دولة وهم لا يؤمنون wa'anziru kai musu gargadi mana kawo ba ka tsoratar da su ya Muhammadu ku fara maka kafaran birnin maka Allah ya ce yawmal hasaratu ka tsoratar da su akwai ranar asara fa tana zuwa wanda bai sani ba huwa yawmal qiyamati ya ta asara bihi masihu mai laifi a ranar zai yi asara ala tarki ihsani gabarin kyautatawa da bai yi ba fi duniya a nan duniya idza qara إذ idza قضي الأمر وهم في دولة وهم لا يؤمنون quri al-amru yayin da Allah ya zartar da lamari lahuma gare bi bil azabi ne musu azaba wa ma alali cewa su dinna fi duniya duniya shi gaba na jana suna cikin rabkana wa hum cewa su la yu'minu na basu ba da gaskiya ba إنا نحن نرث الأرض ومن عليها inna Allah ya ce mu ne na hannun ma mu ne na risal arada Allah ya ce bayan mutanen duniya sun gare mu ne za mu gaji duniya wa mun alaiha da abin da ke gare ta min alaqala wa na masu hankula wa gairihim da wani sabihi lakin idan mun halakar da su wa ilaina وإلينا Allah ya wa يرجعون ilaina zuwa gare mu ne yurja'una za mai sheku shi lili jazai mu muku sakamako wanda ya cancanta aljanna aka yi aljanna wanda ya cancanta azaba kuma aka yi azaba a wannan rana واذكروا في الكتاب wannan إبراهيم furdahun jama'a ka ambata musu ya annabin Allah fil kitabi a littafin alqur'ani ibrahim ba su labarin annabi ibrahim mana ya kai إنه كان صديقا نبيا innahu cewa ya ne ibrahim kana siddiqan siddiqi ne ga siddiqantaka ga annabta ga manzanci ga badadayin taka shine kalili Allah bai kuma ga yana daga ulul azmi ga ya kuma ba- baban annabawa kuma ga ƴaƴansa annabawa shi annabi ɗansa annabi jikansa annabi jikanyansa annabi Allah ya bashi wannan dama kuma annabi ya fito daga cikin jikansa ɗansa annabi Isma'ila kai Allah ya bashi daraja wani kuma sai a dillan ka bashi ka ji إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ga annabta ga siri ga daga ga annabta idan kana yayin da ya faɗa li abi ga babansa aza yace ya bati ya babana yace lima wai dan me yasa ne lokacin baban nasa yana bauta gunki eh aka ce lima ta abudu me yasa kake bautawa ma la yasma'u abin da bai ji wala ya basiru bai gani wala ya gani an ka ba zai ije ma wani abu ba ya kafi kai isar maka shiyan na wani abu min na fahim ba zai iya ja ma amfani ba auraron ko cutuwa ya abati يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ya abati ya ce ya babana in ni kada ja ni min ilimi ni fa na zo maka da ilimi fa na zo ma da ilimi malam ya ji ka irin wanda ba zo ma da shi ba fata bi ne kamar abin da kake zo ka bi ni adi kana shirye da kai siradan tabarge sauyan madaidaici ne mhm.
يا أبت لا تعبد ya الشيطان bace ya babana za ta abu da shaidana ka daina biyo shaidan fa bida ce kana nuna masa biya bi iyahu a gare bi ibadatu al-islam cikin bautan gumaka inna إن shaidana الشيطان كان للرحمن أسيا shaidana cewa yi ya dan kana lirrahmani ga sarki Allah asiya mai saba wa Allah ne fa kafiral isyani yana da yawan saban Allah shi shaidan ya abati يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فنكون للشيطان وليا ya abati ya babana inni akafu ni fa ina jiya ma tsoro fa ayya masaka azaban kada fa azaba zai shafe ka min arrahman daga sarki Allah in lam tatub wallahi in baka tuba ba fata kuna li shaydani waliya kar ka zama majibanci ga lamarin shaydan ba nasiran kana ne taimako wa qarinan kar fa shaydan ya zama abokin ka bin nara a gidan wuta قال أراجب أنت عن آلهتي ala yaji araji wai kai baka kwadayi ne an da kai an aliyaji ga guma kana namu ya ibrahim يا ya kai إبراهيم annabi ibrahim baka kwadayin sai ya fada iwa kake aibata su لئن لم تنته
la لأرجمنك illam tantahi wallahi idan ba kanu ba ali to arizu la kana yawan bujiro guma kanmu la arzuma na wallahi zamu jefe ka bil ijarati da marmara aw bil kalam al qabih ko da zance mummuna fa hazurni ka kiyaye وهجوني مليا Ajurni ka kaurace mun maliyan tsawon zamani ɗaran da wilan zamani mai tsohon da ba zan ji labarin ka da wuri ba.
قال سلام Kala عليك sai ce an da ya gane babana salamun alaika ina mai baka hakuri. Min ya gare ni la wasibu ka bi makare ba na so wani abu muna shafe ka sa da sa.
سأستغفر لك ربي Sannu dai na nema ma gafara laka a gare ka rabi gun ubangiji na.
إنه كان بي هديا Ka nabi a gare ni hafiyan ubangiji na barran mai nuna nagarta ne idan na maza masa ko Allah ya yarda fa yajibu du'ai ya amsa addu'a na wa qad wa qad wafa kuma hakika ne Ibrahim ya cika bi wa'dil mazkur da wannan alƙawarin da ya dauka fi shu'ara ya suratul shu'ara wa ghafir li abi yace wa hadha qablu an yatabayyana innahu aduwwun lillahi kama zakarahu fil bara'ati wa tadilhum وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أسي أن لا أكون بدعاء ربي شقيا ta zai lokacin sai annabi Ibrahim ya buɗe ya bar mutanensa ya ce wa mata da wuna shi ba zai bauta min dunin lahi wani Allah ba wa ad'u rabbi zai je bautawa Allah madaukakin sarki a sai ya yanzanta Allah ko nabi duwa ya rabi da bautan da zan yi ubangiji na bi ibadin shagiyan ba zan tsiyace ba kama shekaitun bi ba kamar yadda mutane suka tsiyace da bautan gumaka mm.
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب lamma ta zalahum yayin da ya gushe bar mutanensa ya ce wa ma ya abudu na ciwo ba zai bauta wa kowa ba min dunin lahi kuma bayan Allah da an zahaba ila arin muqaddas sai je can lardin baitul muqaddas to da ya bar wannan gurin ya gaura wa abuna lahu sai muka yi masa baiwa ibnaini muka bayi aya guda biyu ya anisi bihi ma wanda da su zai ebe hasu isiyaka muka bayi da annabi isiyaka wa yaquba ko muka bayi jika annabi yaquba tun da ya kaura ya bar su duk lokacin da ana wani abu a garin ku kace ni ban yadda ba zan je bauta Allah ka kaura ka bar mutanen garin ku ka ga ya mun sun gije ka kaura to akwai wani baiwa da Allah zai ma kamar yadda aka yi wa annabi Ibrahima وكلا جعلنا نبيا kullum minhuma duk su biyun ja'alna nabiyan annabi ya ga annabi ne manzo ne na Allah shi ma annabi yaquba annabi ne ko manzo ne na Allah wa habna ووهبنا لهم من رحمتنا habna lahum Allah yake sai muka masu baiwa li salatin su da annabi Ibrahim da annabi Isa ga da annabi Yaquba min rahmatina daga rahmam alama da muka ba su dukiya walwala da kuma muka ba su yaya وجعلنا لهم لسان سلك عليا waja'alna lahum muka sanya su lisana sirgin a hayya na gaskiya aliyan madaukaki duk inda za a yi maganar alkhairi sai an bace annabi ibrahim rabiyan huwa sanawul hasan kowa za ka je na annabi ibrahim kyakkyawan yabo fi jami'a ahlul adiyani daga duk ma'abuta addinai واذكروا في الكتاب موسى kurba mutanen ka labari bil kitabi a littafin alqur'ani musa ka ba su labarin annabi musa annabin allah إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا innahu kana mukulisan annabi Musa mukulisan mai tsarkakewa ne ai man aka lasa fi ibada mai tsarkakewa ne a ibadansa wa kallasa wallahu kuma Allah ya tsarkake min addannasi ga barin dauda wa kana rasulan annabi Musa manzo ne nabiyan kuma annabi ne gayi annabi gayi manzo gayi ulul azmi wa nadaina وناديناه من جانب طور الأيمن وقربناه نجيا nadaina Allah ya ce mu ne muka kira wa annabi Musa ya bi kauli da faɗan mu da muka ce ya Musa inni ana lahu min janiba tsuri a gefen dutsen tsuri sina almai ne ta bangaren dama allazi yaliya yaminu Musa wanda yake bai da dama annabi Musa sina a gabala yayin da ya gabato min almadiyana da birnin madiyana wa qarrabnahu muka kusanta da annabi Musa najiyan dan mu yi sirri da shi munajiyan muna mai ganawa da yabi ana samahu Allah ta'ala kalamin Allah ya je da ne Musa zancensa ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا wahabana lahu Allah ya ce sai muka yi baiwa ga anai Musa min rahmatina da rahman mu ni'matuna da ni'imomin mu aka wa Haruna kaga dan wansa annabi Haruna nabiyan shi ma muka bashi annabta ta sanadiyar anai Musa dalilin anai Musa annabi Haruna ya samu annabta واذكروا في الكتاب wannan إسماعيل za mu ba ku labari ba mutanen ka labari fil kitabi a littafin alqur'ani Isma'ila ba su labarin annabi Isma'ila innahu إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا da wucewa ya annabi Ismaila kana sadiqal wadi mutum ne mai gaskata alƙawari lam yadi shay bai taba daukan wani alƙawari ba illa wa sai ya cika wa bi yana daga cikin alƙawarin sa yanda zirin min wadi salasa alƙawarin kuka sai ya jira mutum ayyamin kwana uku awa wadan ko shekara guda ma hata da ga har in kuka yi alƙawarin shekara kace zaka jira shi annan zai jira ka to an ka tafi har shekaran zaka dawo yana gurin yana jira fi makani ya inda yake tsaye wa kana rasulan وكان رسولا نبيا a hakika annabi Ismail rasulan manzo ne Allah ya koyi ila jirhamu ga kabilan jirhamawa nabiyan kuma annabi ne na Allah وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة kana ya mur'alau yana umar da mutanensa bis sallati da su kula da sallah wa zaka da mutanensa su kula da zaka وكان عند ربه مرضيا kana inda rabbi ya gun ubangijin sa gon madariyan ya samu yarda ya samu yardan Allah Allah ya yarda da bawansa واذكروا في الكتاب إدريس wanda gurka ba mutane labarin bil kitabi a littafin alqur'ani idris ba su labarin annabi idris نعم.
Uwa jadda abi nuhu shi ko annabi ibrahim shi annabi idris ne kakan baban annabi nuhu إنه كان صديقا نبيا innahu cewa yi annabi idris kana siddiqan siddiqi ne nabiyan kuma annabi ne na Allah ورفعناه مكانا عليا ba na Allah ya ce mun ɗaukaka shi makanan a bagire aliyan madaukaki huwa hayyin yana raye fi sama ya rabi ya a sama na hudu awu sadi sace ko a sama na shida awu sadi ya ji ko a sama na bakwai fil jannati yana cikin aljanna a da kalaha an shigar da shi ba da wani wazikal mauti bayan an dandana masa mutuwa wa wuya kuma aka raya shi walam ya karbi na wasu malamai suka ce da ya fita wasu suka ce an fita mai da shi sama ta hudu أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن هملنا مع نوح ulai ga kun ga wayannan da duk muke ba ku labari allazina sune wayanda an'ama Allahu alaihim Allah ya ce muka yi ni'imomi gare su minan nabiyina daga annabawa bayani ne lahu fi ma'ana sifatu wa ma ba da min zuriyati adam daga zuriyan annabi adam idris shi ma yake wa mimman hamalina da wanda muka dauka ma nuhun tare da annabi nuhu ai zuriyatu shine isra'ila a zuriyansa akwai isra'ila hina annabi yaquba anai Musa da Annabi Haruna da Zakariya da Yahaya da Isa wa man hadaina da wanda muka shirye da su daga cikin su wani da baina muka zabe su min jumlati min jumlan su kabar ulaika akwai sujada ko eh bukiya da ne sujada to bismillah mu je
وممن هدينا واجتبينا مم.
إذا تتلى عليهم آيات الرحمن كروا سجدا وبكيا الله أكبر الله أكبر to Allah madaukakin sarki yake ta ula yaka wayannan allazina sune wayanda Allah madaukakin sarki yake ta mimman hadaina wanda muka shirye da su Allah ya ce waje da bayyana maka sake zabin su idza tutla alaihim ayatuna yayin da muke karanta musu ayoyin mu arrahmana na sarki Allah karro sai su fadi sajadan suna mai sajada bukiyan suna kuka jam'i ne na sajida wa baki suna kuka fa kunin misalin kuma ku zama misalin wa asala baki ta ne kuno ubilatul wawu wannan madarkin saratu fa kalafa min ba'dihim فخلف من بعدهم كرف نراه الصلاة واتبعوا الشهوات مم.
فساءوا فيلقون غيا fa kalafa Allah ya ce sai suka mai min ba'di ma bayan sa muka mai kalban wasu jama'a arawu salata suke tozatar da sallah da tarbiya suke barin ta kal yahudu kamar yahudawa wannan sara da nasara wata bawu sha'awa da suna biye wa soye-soyen zuciyarsu min al-ma'asi ga saba wa Allah fa sawfa da sannu Allah ya ce yurqauna gayyan za mu hadar da su wutan gayya kowa da wani kwari ne bi jahannama ai ya kokuna bi za su auku a ciki mhm.
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا illa lakin ba da banza ba manta ba sai dai wanda ya tuba wa amana ya bada gaskiya wa amila salihan ya ayyuka mana garta fa ulaika فأولئك يدخلون الجنة Allah wanda ya musu alƙawari fa ulaika wa irin wa'annan yadkhuluna aljannata Allah ya ce za mu shigar da su aljanna mhm.
ولا يظلمون Allah ya شيئا ce ba za mu zalunce su da wani ba ce mun tauye musu wani abu daga cikin ladaddakin su ba جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب jannati adin ya Allah ya ce kun ga aljanna ta zama iqamatu badani ne mai jannati allati wa adar rahman wanda sarki Allah ya alƙawarin sa ibadahu gabanin sa bil gaibi ba tare da san ganshi ba gaibi na ana innahu إنه كان وعده ماتيا innahu kana wa'du kaga alƙawarin Allah ko mau'idu wanda Allah ya alƙawarin matiya mai zuwa ce ba aje mana atiya mai zuwa ce alƙawarin da Allah ya matu wan ai mau'idu alƙawarin sa wala aljannati ya ji Allah zai ba da ita ga masu ita لا يسمعون فيها لغوا إلا la سلاما yasma'una duk dan aljanna idan an sa shi aljanna la yasma'una ba zai saurara fiya daga cikin aljanna lagawan babu yashishin magana min al-kalami na zance illa lakin yasma'una salam sai dai su dinga jin sallama min al-malaikati daga malaiku alaihim a gare aw min ba'rim ala ba'rim ko daga shahi zuwa shahi walahum ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا tare da su Allah ke rizqum Allah mun musu tana dan arzikin su sai a gidan aljanna buku rakan safiya wa shiyan da maraice ala kadari ma gurgurdan su fitin ya nan duniya wala da bil jannati nahar aljanna ba rana wala lailan babu dare bal rau'un haske ne wa nurin da haskakawa abadan har abadan abada تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا tilka aljannatu wancanan wannan aljanna da muke baka labari allati nurisu wanda za mu gadar nudi muke bayarwa wannan zai Allah ce muna sar daura min ibadina daga bayanmu man kana taqiyan duk mai tsoron Allah shi muke ba aljanna bidati da yi wa Allah da wannan zala wannan aya ya soka lamma ta akaral wa'i yayin da aka jinkirta wa'i ayyama rana da raneku wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin Allah ya faɗa li jibril ga jibrilu yace ma yamlauka me yana kane an ta zura na a jibril ka da baka ziyarce mu ba ya yace da Allah وما نتنزل إلا بأمر wa ربك ma na tanazzalu yace ai mu mala'iku ba ma saukowa mu zo gurin annabi illa bi amri rabbika sai da umarnin ubangijinka lahu له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك lahu na gar Allah ma baina aidina abin da ke nan gaba gare mu amma muna gaban mu min umurul akhirah daga al'amarin lahira kuma kalfana da abin da muka bari a bayan mu min umuri duniya daga al'amarin duniya kuma baina zalika da abin da ke tsakanin haka ma yakunu min hadal waqti abin da zai kasance a yanzu ma ila kiyamun sadi har zuwa tayin kiyama lahu ilmu zalika jami Allah shine da sanin wannan baki daya mhm.
وما كان ربك نسيا kana sana ubangiji ga nasiya Allah fa ba mai bari bane tarikan lahu bi ta'kirul wahi ba mai bari ne da jinkirin wahi an ka a gare ka ba mhm.
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادتي rabbul samawati ne mamallakin saman nan bakwai wal ardi da gansai wa ma bainahuma da abin da yake tsakankanin su fa budu saboda ku bauta ma Allah wanda bir ku yakuri li ibadati akan bautan Allah izbir ka yakuri Allah ya gare da Allah ta'ala هل تعلم له سميا Allah ka taba sanin cewa lahu da ka taba jin an ambaci wani suna da wannan suna na Allah in ba Allah ba musamma bi zalika la ba wanda aka ambata da wannan suna sai dai Allah mhm.
ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا kulil insan za ka ji mutum yana faɗa mai kiril libas mai musanta tayin kiyama shine ubay ibn halaf ko walid dan magira annazil fi da ayati wanda aya ta sauka kansa a idza mitna yana cewa wai yayin da muka mutu da saufa da sannu ukhrij za a fidda mu hayyan da rai min alqabr ya qabri kama yaqulu muhammad sallallahu alaihi wasallama mm.
أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا wala ya zakuru insa wai yin mutum bai tuna bane anna mu ne baka daga na da ta ma muka halice shi min qabla tun gabanin wannan rana walam ya gusha bai zama komai ba fa yastadillu ya shirya mana bil ibtidai da farawan mu da muka yi masa alal ya da gamerwa فربك لناشرنهم والشياطين ثم لنودرنهم حول جهنم جثيا wa rabbi garan ɗaya da ubangijinka la nashurannahum Allah ya ce wallahi za mu tara su baki daya almunkiri ne libasi masu mazanta tayin kiyama wa shayaɗina da shaidanu aina jama'u kullum minhu kowane za mu tara su wa shaidanu hu da shaidanu da bi silsilatin asasari sun malanu hurirannahum sai mu halatto da su haulal jahannama gefen wajen jahannama min karijiya ta waje jusiyan anan za mu durkusar da su ala rukubi akan gwiwa ai jam'i ne na jasan wasu asalin da jisu ne ai jisuwa min jasa ai ya jisu wanda ya durkusa ai ya jisi lugata luga ne guda biyu Mm.
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتيا wanda nan ziyarar na Allah yake kuma za mu ware min kulli shadin ga kowace jama'a minu daga cikinsu ayyuhun wani ɗayansu ne a shaida Allah rahama ne wuce waye yake da nuna tsaurin kai ga Allah jaza'uhu nasa sakamakon summa na ثم لنحن أعلم بالذين هم أولي بها سليا summa da da Allah madaukakin sarki ya ce lana na mu ne alamu masana lillazina ga wayanda humu aula biya su ne suka bi dacewa a haƙu bi jahannama aya yadu su ne masu ne wa gairu da wani sabina suliyan da ƙonewa ai da kullum wajen shigarwa wa jiragan da ƙonewa fa bada bihim sai mu fara da su mhm.
وإن منكم إلا واردها adam babu wani daya min kuma daga cikin ku illa waridu Allah ya ce wallahi sai mun gangare da su ai da kala jahannama sai mun shigar da su wutan jahannama kana ala كان على ربك حتما مقريا kasance ala rabbika gun mahalicinka hatama wani abu ne da aka giginta ai makariyan kuma abun hukuntawa ai hatamahu an kijinta wa qaradihi la yadrugu Allah ya hukunta ba za a bar yin haka ba ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا wannan nan jalla ya ce za mu tsere da allazina ita kawai shirka wanda suka kiyaye ba su tara Allah da wani ba wal kubur da kafirci min hada daga cikin sa wannan zarar zalimina za mu bar azzalimai da shirki wanda suka tara Allah da wani wal kubur da kafirci fiya daga cikin sa jusiyan adurqushe ala rukubi akan gwiwa وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا za yayin da tutula alayhi muke karanta musu al mu'minina ga mu'minai wal kafirin da kafirai ayatuna ayoyin mu min alqur'ani na alqur'ani bayyinatin da hujjoji mabayyana wariyatu mabayyana qala allazina kafaru za ka ji wayanda suka kafirce ma Allah suna faɗa lil ladzina amanu ga wanda suka bada gaskiya ayyul fariqaini wanne ɗayan jama'a guda biyu ne nanu wa antum mu ne ko ku ne khairun maqaman kuke da kyakkyawan mazauni manzilan masauki wa maskanan da mazauni ai man kama biran aya kama wa sanan da biya waye ke da kyakkyawan gurin fira bi ma'ana annabi wa huwa mujtamil qaum inda mutane suke taruwa ya ta da sunabi suna fira ya nuna suna nuna nahanu mu ne fa da kuna khairan minkum mu ne mafi alkhairi da ku qala ta'ala وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا kuma Allah ya ce nawa ne kasirin da yawa da yawa ai Allah ya ce halaka na muka halaka qabla hum tam gabanin su min qarnin na qare ku ummatin al'umatai min al'umam al-maliya daga al'umatai wanda suka shude hum asan asasan Allah ya ce su ne mafi kyan dukiya wa matan da kayayyaki wariyan da manziran kyan magana firu yace wajen gani fa kama halaka nahu to haka nan muka halakar da su likubrihim na liku haula su ma wa'annan za mu halakar da su a dalilin kafircin su قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا da ya mazu man kana biyu da lalace duk wanda yana cikin bata sharadi ne jawabu ga amsa falyumdid Allah ya ce za mu kara masa bi ma'ana ay ya muddu lahu rahman ubangiji zai kara masa maddan karawa fi duniya a duniya yastidraja wa sai a kyale ya mazan istidraji hatta idza فإذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأراه جندا hatta hatta yayin da izara wa Allah ya ce yayin da muka nuna masa ma yu aduna abinda muka alƙawarta musu immal azab a ko kuma abin ya zama azab kalkata ne kaman kisa wal asar da riba cewa wai masatu a ko kuma tayin kiyama almunta milki mai tarawa ala jahannam sai dukuluna ha za su yi ga fa sa ya alamuna da sannan sa ana sani man huwa sharrin makan wa yake da mafi sharrin guri bagire wa al'ahu da wa yake da mafi raunin jindan randuna a wani mataimaka ahum su ne amal mumini ne ko mumini ne wa jundum da shi- randunan a shaidan su shaidan wa jundul mumini na da randunan mumini alim albai almalaka su randunan su shaidanu ne su kuma randunan mumini mala'iku ne na'am ويزيد الله الذين اهتدوا Kaga هديا idan ka gani a yi randunan mumune su ne masu daraja randunan kafirai su ne masu rauni wa yazidillahu Allahu Allah yakan yi ƙari allazina ta dawo ga wanda ya samu shari'a bil imani da gaban gaskiya hudan sai Allah ya ƙara masa shari'a bima yanzilu alaihi da ababen da yake saukewa gare su min al-ayati na ayoyi wal baqiyatu salihatu الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا da saliha su kaga wanzazu a salihaitu na ayyuka shi ya ɗace ita ce ɗa ta buga ita ce take wanzuwa da sahib ya gama yinta kairun shine mafi alkhairi inda rabbi ka nan ga mahalittinka sawabin wajen samun lada wa kairu marada shine mafi alkhairin majuya ma yuradu ilayhi ai abin da za a juya gare wayar jiyo bi kilafi amalul kufar sabanin da aikin kafirawa wal khairiyatu huna fi muqabilati qawlin ya dawlanci fadansa ne al fariqaini khairun maqaman afaraita أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا afaraita Allah ya tawai ba mu labari mana allazi kafara wanda ya kafirce bi ayatina da ayoyi ne a shi dan wayi wa qala ya faɗa ga kababu man ir alqaila ne faɗi lahu tab'azu ba'da al-maut da yace za ta yi bayan mutuwa wal mudalib lahu bi malam za a nemi dukiyar wanda ya karbi dukiyar wani la utiyanna Allah yace wai dan mun bashi ala da qadir al bisa da qadar ta yi kiyama malam yanzu dan yana da dukiya zai gaya mana haka walan biyaya fa dariqa yace zan biya ka qala ta'ala أطلع على غيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا Asala al gaibu wai yayi tsinkaya ne ga sanin abin da yake a fake ga abin da ya buya a alamau wa an yuta ma kalo ya dauka abin da ya faɗa ka za a bashi wasa da nabi hamza ta isbaham amma hamza ta wasa da ba zama sai ga shaga amin ta gaza inda rahman ko ya riga ne gun sarki Allah adam alƙawari agun Allah alƙawari bi an yuta ma ma za a bashi ma qalahu abin da ya faɗa mhm.
كلا مم.
سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا Allah Allah ya ce la yuta zalika ba za a bashi wani abin ba ba sa'annan saboda sannan za mu yi umarni mala'iku su rubuta aina amaru za mu yi umarni da kataban da a rubuta ma ya kulu na ababen da ya faɗa wani muddu lahu Allah ya ce za mu ƙara masa min al'azabi daga azaba maddan ƙarawa naziduhu laka za mu ƙara ma azaban fauka azaba kubri sama da azaban kafircinsa Mm.
ونرثه ما يقول وياتينا فردا Allah ya ce wani rizu mu ne za mu gaji ma ya ƙulu na abin da yake faɗa min almali na dukiya walwala da da wa ya ci na zai zo gurin mu yau mal kiyama da ranar gobe kiyama fardan shi kada zai zo la mala lahu ba hi da dukiya wala wala da ba hi da da mhm.
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم إزا daga zo zai ji gabaran maka min dole lahi wani Allah su ne gumaka alihatan su suka daga alloli ya budu na suke bauta musu liya kone lahum izza domin haka ya zai mai musu buwaya shubha'a abin ceto an lahi gala bi an lahi azibu wai kada a musu azaba Mm.
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ردا Allah Allah ya ce lamaniya ya ce lamarin ba haka yake ba lamaniya min azab ba abin da zai hana Allah ya musu azaba sayan wurona domin da sannan suke kafircewa al'aliyatu wannan allolin bi ibadati mu da bautar su ayyan huna suna korewa kama fi haifu lokara ma kano iyana ya budu ما كانوا إيانا kamar yadda يعبدون suka faɗa wa yakunu ويكونون عليهم wa ردا yakunu na kuma za su kasance alaihim a gare su riddan ya zama kishiya a wana mataimaki wa da'an da makiya ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم أذى alam da rawai shin ban ba ku labari bane anna mu ne fa arsalna shayadina Allah ya ce mu ne muka aiko shaydanu salladna wa muka sallada su muka dora su alal kabirin kabiri ta uzu mu suke motsa su ta hayi ja'ahum take motsa su alal mazi akan sabon Allah azan motsawa mhm.
فلا تعجل عليهم fala ta jala alai ka daina garaje ga mutanen ka bi dalabal azaba da nema musu azaba ya annaban Allah mhm.
إنما نعد لهم أدا inna ma na udda lahum Allah ya ce mu ne muke lissafa musu ayyamu ranakun wa layali da dararraki aula an fasu ko muna lissafa musu numfashin su addan lissafawa ila waqati azabin zuwa ga lokacin da zamu azabtar da su يوم ناشر المتقين إلى الرحمن وفدا yawma idan wannan rana ya inji Allah na hajjirar mutakin Allah ya ce za mu tara masu tsoron Allah fa yau ma na hajjirar mutakin za mu tara masu tsoron Allah ai bi imanin ilin rahmani zuwa ga sariyar wafada suna mahayi duk mai tsoron Allah yana kan abin hawa shine wafada din Mm.
ونسوق المجرمين إلى جهنم Allah وردا ya ce wani zuku za mu kora almujrimu na kafiri da kubri ma sanadiyan kafircinsa ila jahannama zuwa ga jahannama wuridan gangara jami ne wari wa mai ma'ana mashin mai tafiya da shanin yana jin kishirwa mhm.
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا la yamlikuna nasa ba wanda ya sai mallaka mutane shafadin ceto illa man ittakaza sai dai wanda ya riki inda rahmani nan ga sarki Allah adam alƙawari shine ga alƙawarin shahadatu an la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billahi wa qalu وقالوا اتخذ الرحمن wa ولدا qalu yahudawa suka faɗi wannan wannan zara da nasarawa wa man zama da wanda suke riya anna malaikatu banatullahi sune suka je ittakaza rahman Allah ya riki waladan da qala ta'ala lahum لقد جئتم شيئا إدا da laƙat a haƙiƙa jitin kun zo she'an idda da abin ƙi munkarin abin ƙi aziman mai girma mhm.
يكاد السماوات يتفطرن منه ta da ta kusanci samawa ta wannan magana ta gwada wallahi saura kaɗan sama ta tsage saboda nauyin wannan magana minu a gar wannan magana mhm.
وتنشق الأرض وتك- الأرض وتكر الجبال هدا wannan shagul arala ƙasa mafa ta kusan ta tsage fa eh wata kiril jibala dutse ma ya kusan ya faduwa haddan faduwa can ɗabika alim ta tsage min ajali saboda ga dalilin da ya sa أن دعوا للرحمن ولدا Dawa saboda sun yi dawa ga sarki alwalada da ga sarki Allah dalilin wannan yasa qala ta'ala وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا amma yan bagi ai bai kamata ba ai lirhamani ga sarki Allah an yadda gida walin a ce Allah ya rigida ma ya liku bi zalika wannan ba bai dace da Allah ba إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن
Kullum عبدا kullu ma fi samawati duk wanda suke samai man fi samawati ga masu hankula kaga wanda suke saman wal ardi da wanda suke kase illa ajir rahman kowanne zai zo gaban Allah abdan a matsayin bawa zalilan aka kance ƙariyan yana mai kangar da kai yau mal kiyamata ranar gobe kiyamino daga cikin sa haka annabi Uzair zai zo gaban Allah haka annabi Isa za su zo a gaba matsayin bayi لقد عزيهم وأدهم أدا da hakika sai Allah ya ce mun kididdige wa'adahum ko mun lissafa duk abin da kuka faɗa addan lissafawa fala ya gaba alai babu wani abu da zai buya mabaligu jami'a dukkanin taron su wala wahidin ko da mutum guda daya duk an san adadin su وكلهم آتيه يوم القيامة فردا kullum dukkanin su aji Allah ya ce za mu zo da su yawmal qiyama da ranar gobe kiyama fardan kowa ɗaya ɗaya ne zo bila malam babu dukiya wala nasirin babu mai taimako yamna hu wanda zai hana haka za a zo gaban zati إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا innal ladina amanu kaga wa'anda suka ba da gaskiya da sarki Allah wa amilin salihati suka yi kyakkyawan aiki wanda babu ya ba jiyarwa ka da sannu ya ji ala lahumar rahmanu ubangiji zai sa musu wuddan so shi ne wuddan shi ma bai nuna kanun su zaka je ta waduna wai da habuna in dai mumini ne da mumini za ga kowa yana son kowa ya da habuna wa yihibuhum Allah kuma sai kaga Allah ya so su da nasu rahaman فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتنذر به قوما لدا inna ma yassarna Allah ya ce mu ne maka hore maka alqur'ani bi lisanaka da har yanzu al'arab na larabci ne da bashira bihi domin ka bada albiyar da alqur'ani ba ga kowa ba almutaki na gama tsoron Allah alfa'i zina masu rabota bil imani gaban gaskiya وتنذر به قوما لدا wajen girabi kai gargadi da alqur'ani kauman mutanen da luddan suka zurfafa jam'i ne alidu ai jadala wanda suke jaya bil bali la ƙarya wa hun kubara maka sune kafiran birnin maka وكم أهلكنا قبلهم من wa kam قرن Allah ya ce wai nawa ne ai kafiran da yawa da yawa ahlakana Allah ya ce mun halakar ni qabla mun can gabanin ka min karna na tsare ko ummata al'ummatai min al'umam al-mariya daga al'umma wanda suka jude bi ta gazi ne mun rasulullah suka gare ta manzannin sa hal هل تحس منهم بلاد لو تسمع لهم ركزا hal ta yi su ka taba jin min min adin yanzu bayan mun halakar da su ka taba jin motsin daya a wata zama wanda kuma rigila ko ka taba jin wani a kabar yadda murya bai taba ba an ce bai karanta ba ka ji motsin muryan wani sautan ka biyan ko murya karami karami la fa kama halaka na ulaika to wallahi yadda muka halaka da wayancan idan mutanen maka ba su ba da gaskiya ba Allah ya ce wa na haliku ulaika haka za mu halakar da wayannan jama'a ai sai gifar Allah ya Allah kai mana dafara kai wa annabi salati goma Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama La ilaha illallah sha ɗaya ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilasi. A karanta fatiha kafa uku uku godiya ga Ubangiji. Bismillah da kullu huwa kafa uku uku. Yabo ga Ubangiji Allah mun yabe ka mun yabe ka ala kullu halin. aka ɗauki baji a kafa uku wannan mutumin namu na saɗe da jama'ansa sun kawo mana ziyara bukatun sana da kairi Allah ka biya musu dukan sharri kuma Allah kare musu mutanenmu na mai dashi sun kawo mana itace sun kawo mana alkhairi a musu baji a kafa